بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a cikin wannan darasi na aftari wanda yake gabata a wannan masallaci na jami'ar ahmadu bello da ke zaria a wannan dare wanda shi ne daren 27 ga watan muharram shekara ta 1441 wanda ya daidai da 26 ga watan Septemba na shekara ta 2019 mun taru domin mu ci gaba da karatun littafin afdari wanda sheikh abdurrahman al-afdari ya wallafa har yanzu muna nan muna bayani game da abin da yake da alaka da sallah a satin da ya wuce mun tsaya game da abubuwan da suke da alaƙa da mustahabbai na sallah yau kuma za mu tashi daga a fasulun lissalati nurun azim nan za mu tashi ko? na'am malam ya ce fasulun rabewa galibi fa'idar sa fusul a cikin rubututtuka domin mutum ya samu nishaɗi ya zamanto mutum ya san wannan matsalar ya gama ya shiga wata su wannan zai taimaka wajen mutum ya ji ya samu cigaba shi yasa ko har da qur'ani abin da aka fi so shine yaro ya faro daga ƙasa saboda in ya faro daga ƙasa in ya ji alamtara kai fa yayi surori nawa na surori goma amma in daga bakara ya faro fa zai zama bai wuce shafi uku ba ka gani zai zama abin da ya yi duka bai wuce safa uku ba sai ya ga cewa suratul baqara tana da wajen safa arba'in da takwas to yanzu idan ya yi safa uku kaga ba wani abu ya yi ba amma yanzu daga alamtara kaifa har zuwa kaje a suratun nas ina ga alaran ma bai fi shafi hudu ba ko bai wuce shafi hudu ba to kaga zai ga cewa ya ɗanyi wani abin kirki zai ga cewa ya ɗanyo na abin kirki to yana daga cikin fa'idar sanya fusul a cikin magana ibn qayyim kuma za ga shi kuma a littafinsa a littattafansa da yawa zai maka hasarin abin kan ka fara zai ce maka misali abubuwa guda goma ba su da amfani so za ka so ka ji su tushen zunubai guda uku ne tarakun kyawawan ɗabi'u guda huɗu ne su wannan duka dabara ce wacce za ta taimakawa mutumin da yake karanta littafin ya zamanto bai samu kosawa ba malam yake cewa lissalati nurun azimun tashruqu bihi qulubul musallin wala yanaluhu ila al-khashi'un yace sallah tana da wani haske mai girma wanda mutanen da suke sallah suke samu amma masu tsoron Allah a ciki mana waɗanda suke halarto da abin da suke yi a cikin sallah wato sallah tana da matuƙar daɗi tana da matuƙar sanya annashuwa a zuciyar mutum amma fa ga wanda ya kiyaye ta amma fa ga wanda ya kiyaye ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda aka rawaito idan wani abu ya dame shi yana tashi zuwa sallah sannan kamar yadda aka rawaito yana cewa ya bilal aqimis salata arihna biha ya kai bilal ka tsayar da sallah ka hutashe da mu da ita saboda haka bayan Allah na gari da yawa ba sa samun natsuwa sai idan sun shiga sallah saboda haka wani daga cikin magabata yake cewa muna cikin wata ni'ima mai girma idan muka shiga sallah wanda inda wasu sun san ni'imar da suke ciki muke ciki to da sun yi jayayya da mu ko da da takubba ne saboda haka magabata na gari ba daɗin da suke ji illa idan sun fara yin sallah akwai ɗaya daga cikin magabata abu muslim al-khulani an ce iyayen shi ko iyalansa ko wargi suke so su yi to sukan jira ya fara sallah saboda shi ya fara sallah ba abin da yake ci ko an yi wani ba kusa da shi baya saurara amma yanzu za ka mutum ka yi sallah kusa da shi kana gamawa ya yi sallah kusa da kai idan ka gama sallah duk labarin da kuka tattauna zai iya gaya maka duk abin da kuka tattauna zai iya baka labari ya ce ai ka ce kaza ka ce kaza an ce kaza an ce kaza ko kuma ana kammala sallah ya zo ya shiga labarin da aka yi a ƙarasa da shi wannan yana nuna gaskiya mutum bai samu cikakken lada a sallar shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wanda zai sallah abin da zai samu a sallar shine ɗaya bisa goma akwai wanda zai samu ɗaya bisa takwas akwai wanda zai samu ɗaya bisa biyar gwargwadon abin da ka hankalta musamman sallah irin zamanin nan namu na wannan lokaci da tunanin duniya da kuma tunanin duniya sannan da burace-burace yawa za a ga mutum da yawa abin da yake kansa shine kawai ya dage ya ga ya gama sallah shine kamar bayanin da muka yi a baya satin da ya wuce za a ga wasu sun ɗauki sallah a matsayin nauyi saboda haka shi dai ya gama yanzu musamman idan azumi ya zo za a ga ga ashen ɗin da ake yi wasu kawai suna ɗauka ashen ɗin a matsayin nauyi ne saboda haka ana kammala sallan magarba daga zarar an daga zarar an ci abinci kawai sai a zo a tare isha saboda haka wasu za ka ga yanayin yadda suke yin sallar ma za a ga kamar akwai wasa a ciki ko kuma ya kosa ya gama akwai wani limami da idan ya zo yin sallah yana yi wa mutane sallah ne da summa nazar da kuma mudahammatan saboda haka waɗanne yake maimaita an an zo sallar tarawih don haka kuma cika ake yi cika ake yi sosai a sallar saboda haka sallar ta yi amma dai za ka ga kamar irin an dai kosa ne a gama akwai wanda kuma na sani lokacin muna ɗalibai a kano shi kuma idan ya zo zai yi sallar tarawihi yana yin tarawihi ne da kuliya ayu alkafirun da kuma kule kul wallahu ahad kowace raka aya ɗaya yake karanta kul ya aya nawa ce na shida kul wallahu ka aya hudu to waɗannan ayoyin goma wala da su yake yin tarawih saboda haka raka a farko aka karanta fatiha kul ya ayyuhal kafirun shikenan sai a yi ruku ta biyu aka tashi la abudu ma ta abudu wallahi kuma mun sha bin shi sallah ka gani ta uku in an tashi wala antum abiduna wala wala antum abiduna ma abud ita ce raka'a ta uku haka har a gama saboda haka Allahu samad raka'a ce ala kulli hal haka zaka bi ana yi so gaskiyar lamari yana da kyau a ce mutane su dinga ɗaukar cewa wannan sallar ba mu da wani abu muhimmi irinta ba mu da wani abu mai girma wanda ya kai sallah shi yasa kamar yadda aka rawaito a malaman adabul arabi suka rawaito akwai wani mutum da ake kiran shi majnun laila shi majnun laila duk wanda ya karanta arabic literature ya san labarinsa ya so wata mace ne tsananin so sunanta laila saboda haka wannan tsananin soyayya da ya mata kuma a ƙarshe bai same ta ba wata rana kawai sai ya ga karanta ya wuce ya bi karan nan da gudu ya bi karan da gudu ya tafi bayan ya dawo sai wasu matsallata suka zo suka ce da za ka wuce ka tsallaka mana sallah lokacin da za ka wuce ka tsallaka mana sallah sai ce a shi bai tsallaka sallah ba suka ce a tafau ya tsallaka musu sallah shine yace to in dai da gaske kuke na in dai da gaske kuke na tsallaka muku sallah to duk ku saki sallah yace saboda ni lokacin da na hango karan budurwata ba wanda nake gani a gabana ba kowa wanda nake gani yace to ya akai ku da kuke gaban Allah kuka gani in dai ni da ba ma lailan na gani ba karanta na gani amma ban ga kowa a gabana ba ba wanda nake kallo kuma ban gan ku ba to ku da kuke gaba Allah haka kuka gani saboda haka in dai kun gani to wannan yana nuna ba sallah kuke ba kawai duk ku sake sallah ala kulli hal yanzu lokaci ya zo zaka ga da yawa da yawa za ka ga a za a iya yin rafkannuwa da liman da mamu duk ba wanda ya sani akwai masallacin da haka ta faru da liman da mamu ɗin duka sun yi tafiya a lokacin da ake yin sallah saboda haka duk gaba ɗaya ba su tuno abin da inda aka tsaya saboda haka gaskiya wannan ba karamin gafala bane shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa suratul baqara wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ma'anar lakabiratun shine lathaqilatun ma'ana tana da nauyi saboda haka sallah tana da nauyi illa 'alal khashi'in kuma shi yasa kaga sallar jami'i tafi tafi lada saboda yin sallah a gida yafi sauki sannan kuma shi yasa kaga sallar isha da sallar asuba addinin musulunci ya ba su lada na musamman me yasa saboda su wahala saboda sallar isha ana dubu mutum munafiki ne ba a ganin shi me zai fito yayi sallar asuba kuma kana cikin bacci zaka tashi so wannan yasa waɗannan sallolin suke da wahalar gaske shi yasa kuma Allah subhanahu wataala ya sanya musu lada mai yawa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ba da lada na musamman ga waɗannan salloli akwai wani ɗan kasuwa da ya taɓa zuwa wajen wani liman ya ce masa liman yau sallaka ba ta cika ba sai liman ya ce ai shi sallarsa ta cika ya ce a gaskiya sallah yau ba ta cika ba ya ce me dalilinka ya ce dalili na ya ce shi gaskiya sai an fara sallah yake samun damar da zai yi lissafe-lissafen shi na kasuwanci saboda haka yau kuma an kammala sallah bai riga ya kammala lissafin shi ba da haka wannan shine dalilinsa da yake nuna cewa wannan sallar bata cika ba ala kulli hal yana da kyau mu zamanto muna tuna cewa farkon abin da za a fara tambayar mutum ranar alkiyama shine sallah saboda haka in ta gyaru shikenan komai ya gyaru za ka ga yanzu ko a jarabawoyin duniya idan dai tambayar farko da ka fara amsa ta zama ka amsa ta da kyau to zai zama to ragowar tambayoyin da za su zo lakcara zai iya baka sama da makin ma da ka cancanta to kuma walillahi almathalul a'la saboda haka ya kamata a kula da wannan shi yasa malai yake cewa fa idza ataita ila salati ففرق قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه idan ka zo za ka yi sallah to duk tunanin duniya ka fitar da shi ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kawai akwai wani mutum da ya zo wajen abu hanifa yake cewa da abu hanifa ya ajiye wasu kuɗi amma hankalinsa ya tashi wala ya manta inda ya haji abu hanifa da yake ya shahara a fikihu sai ce mai kaje ka tada sallah yana fara sallah shi dan ya tuna mai shi dan ya zo ya mai wasu wasu to kaga wannan yake nuna maka kenan lokacin da kake yin sallah shi dan yana zuwa shi dan yana zuwa yayi kokari ya ga cewa lalle sallan nan ta sai ta samu tasgaro ina fatan mun gane malam yake cewa wa taqid anna salata khushu'un wa tawadu'un lillahi subhanahu bil qiyam war ruku'u was sujud wa ijlalun wa ta'zimun lahu bit takbir wat tasbih wa dhikr ka dinga tuna cewa sallah kaskantar da kai ne zuwa ga Allah wannan ɗora goshin da kake a ƙasa yana nuna cewa kai ba kowa ba ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul hajj ko alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu ko والشجر والدواب ko وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب kaga Allah ya ce duk waɗanda suke sama da ƙasa suna yin sujada ga Allah mu kaga sujada da muke yi wace iri ce sanya goshi a ƙasa ɗai bishiyoyi kuma fa da duwatsu su kuma ce irin sujada suke na a to ai ka fassara mana ka san ba wasu a cikin ba sa jin larabci menene me wasu irin sujada suke yi na ta hanyar inuwarsu ko kuma akwai malaman tafsirin da suka fassara suje da su da alkudu kaskantar da kai ga Allah yawwa akwai malaman da suka fassara ta da alkudu saboda haka duk lokacin da ka sanya kushinka a ƙasa yana nuna kai ba kowa ba ne saboda haka kuma ka dinga tuna cewa sallah da kake girmama Allah ne shi yasa duk wani tashi da za ka yi ko tafiya da za ka yi sai ka ce me Allahu akbar in banda ina in banda in banda dagowa daga a nan ne kawai za ka ce sami Allahu liman hamidahu amma duk wani aiki da za ka tafi ko wani aiki da za ka tashi dole sai ka ce mi sami Allahu liman hamidahu kuma menene dalilin da yasa yake ake yin haka shine saboda girmama Allah qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا haka yana daga cikin manufofin sallah takbirun layi wata azimu girmama Allah subhanahu wa ta'ala da kuma nuna matsayinsa da darajarsa ina fatan mun gane wa zikir da kuma ambato saboda haka ita ma sallah idan ka kalla ambato ne na Allah subhanahu wataala ambato ne ga Allah subhanahu wataala shi yasa duk aikin da ka shiga sai ka ambaci Allah zaka shiga sallah da Allahu akbar Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ko kuma ka fara da subhanaka Allahumma sannan in ka zo fatiha alhamdulillahi rabbil alami kaga sunan Allah ko idan zaka tafi ruku Allahu akbar in ka je ruku subhana rabbiyal azim in zaka taso daga ruku sami Allahu liman hamidahu kaga sunan Allah ya fito idan zaka tafi sujada Allahu akbar idan kana cikin sujada zaka ce subhana rabbiyal ala in ka taso daga sujada zaka yi zaman nan rabbi gafirli zuwa ƙarshe ka sake yin sujada ka sake miƙewa Allahu akbar dole kuma ka karanta Fatiha da sura ka sake yin ruku ka sake yin sujada da ka zo za ka yi tahi at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah saboda haka yana daga cikin manufofin sallah shine ambatan Allah shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin alqur'ani inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sai ce mi wala zikirullahi akbar me ma'ana wala zikirullahi akbar me ma'anar wala zikirullahi akbar wa zai fassara mana na aka jaraba eh bismillah wala zikirullahi akbar fassara mana نعم ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر نعم ولذكر الله أكبر نعم Yeah. wala zikirullahi akbar amma wannan lamul qasim ce lamul qasim ce ban taɓa karantawa ba wala zikirullahi akbar ka daga hannu ne ka daga hannu bismillah ka ce me wala zikirullahi akbar e banda maimaici wala zikirullahi akbar ka ce me na e Allah ya ce ku saurara wala zikirullahi akbar a fassara mafi inganci ma'ana wala zikirullahi akbar shine wali ma fiha min zikirillahi akbaru min nahiha anil fashai wal munkar shine ma'anar aya ma'ana ambatan Allah da yake cikinta ya fi girma fiye da halin da take na mummuna da kuma alfasha shine ma'anar inna salata tana anil fashai wal munkar sai ce wala zikrullahi akbar yawwa saboda abin da yake ba ba ba bukatar sai an maimaita shi saboda haka ma'anarsa shine wali ma fiha ko kuma wa ma fiha min zikrillahi akbaru min nahiha anil fashai wal munkar ambatan Allah da yake cikinta ya fi hanin da take da mummuna da kuma abin da yake alfasha shi yasa a wajen malaman maqasid shari'a iqamatu zikrillah yana daga cikin maqasidus salati al-asliya shi kuma annahyu anil fashai wal munkar yana daga cikin maqasidut tabi'a saboda haka kowanne kowace ibada akwai maqasid asliya mana manufofi da suka sa aka sharanta ta akwai kuma maqasid tabi'a manufofi waɗanda secondary objectives ne mana ba su ne muhimman abubuwan da ya sa aka sharanta ba ina fatan mun gane don haka yanzu hani da albasha da kuma mummuna shi yana cikin makasid tabi'a ambatan Allah yana daga cikin makasid al-asliya haka takbirullah shi ma yana daga cikin makasid al-asliya ina fatan mun gane saboda haka malam yake cewa fa hafiz ala salatika ka kiyaye sallarka fa innaha a'zamul ibadat saboda ita ce ibada mafi girma wala tatruki shaytana wala tatruku shaytana yal'abu bi qalbika kada ka bar shedan yayi wasa da zuciyarka wa yashghaluka an salatika ya shagalar da kai daga sallarka hatta ya tumisa qalbak har ya goge zuciyarka wa yahrimaka min ladzati anwari salah ya haramta maka anwari salah mana a anwaris salamana ya hana ka hasken da yake cikin sallah fa alayka bi dawamil khushu na hore ka da dawamul khushu dawama cikin tsoron Allah innaha tanha anil fashai wal munkar saboda tana hani daga alfasha da kuma mummuna aka ce alfasha shine duk abin da ya yi muni na daga zunubi shi ma almunkar mummuna ne amma bai kai alfasha ba ala kulli hal duk mutumin da yake yin sallah kuma yake yin ta yadda ya kamata to za ta hana shi munanan ayyuka akwai wani mutum da ya zo ya zo wajen wani malami ya ce yana so malamin ya ba shi izini zai yi zina sai malamin ya ce masa ba matsala zai ba shi izini amma shara'i shine ya zo ya yi sallah ta kwana arba'in a masallacin shi saboda haka ya zo ya sallah ta kwana arba'in da ya sallah ta kwana arba'in bayan an ya gama waɗannan sallolin sai mutumin yake ce masa to yaya sai ce ai gaba ɗaya ma zina ta fita daga zuciyar shi gaba ɗaya zina ta fita daga zuciyar shi saboda haka ya haƙura da yin zina don haka wannan yake nuna mana cewa a lallai zina in aka ga mutum yana yi to gaskiya ba akwai matsaloli a sallah akwai wata mace da suka samu hatsaniya da mijinta ta zo ta ce yana shaye-shaye shi ne babanta yana ban labari sai yake cewa amma dai bata kawo matsala a wajen sallar shi ba da sauransu na ce ba zai yiwu ba ba yadda za a ce mutumin da yake tsayar da sallah yadda ya kamata kuma yana shaye-shaye ko kun taba gani dan kwaya kuma ya duk sallolin jami da shi yake yi kun taɓa gani ba zai yiwu ba ba sa haɗuwa sai dai idan sai da ya zama addicted ya gama zama dan kwaya cikakke sannan kuma daga baya ya tuba ya kasa bar kwaya amma dai ba sa haɗuwa gaskiya so kamar yadda malamai suke cewa duk mutumin da yake yin sallah amma kuma sai ya ga duk munanan ayyuka su ƙarya da yaudara da ha'inci ya ga duk bai daina su ba to gaskiya ya sa wa sallar shi ayat tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi ingantacce duk mutumin da ya zamanto cewa ya ya yi salloli na kwana arba'in a cikin jam'i me sakamakonsa wanda ya sallolin kwana arba'in a cikin jam'i me sakamakonsa na a a hadisi ba ne me sakamakon wanda ya yi kwana arba'in yana sallah a jam'i lamta kutu takbiratul ihram kabbar harawa ta ba kubce masa me sakamakon shi za a rubuta masa kutibat lahu bara'atan za a rubuta masa bara'a guda biyu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar zai kubuta daga munafunci kuma zai kubuta daga wuta kaga wannan yake nuna maka cewa sallah tana da girma malam yake cewa bi sabil khushi fasta'in billah ka nemi taimakon Allah innahu khairu musta'an fasta'in billah innahu khairu musta'an ka nemi taimakon Allah saboda Allah subhanahu wataala shine fiyayyen wanda za a nemi taimako a wajen shi ina fatan mun gane malam ya ce faslon rabewa lissalatil mafurudati sab'atu ahwalin murattaba tu'adda alaiha yace sallah wacce take ta wajibi ta farilla tana da halaye guda bakwai wacce akan waɗannan halayen ake so a ba da sallan murattaba a jere tu'adda alaiha akan wannan halayen za a ba da sallah malam ya ce arba'atun minha alal wutu arba'atun minha alal wutu guda hudu wajibi ne wa talatatun alal istihbab guda uku kuma mustahabi ne ka bi wannan tsarin malam ya ce fallati alal wutu waɗanda suke akan wutu awwaluha na farko shine alqiyamu bi ghairi istinadin mutum ya tsaya ba tare da ya dogara da komai ba sun malƙiyamu bistinadin sannan in ba za ka iya tsayawa haka ba sai ka jingina da wani abu sun maljulusu bi gairi stinadin sannan kuma ka zauna ba tare da ka jingina da komai ba sun maljulusu bistinadin sannan kuma ka zauna tare da dogara malam yace fattartibu baina hadhihi al-arba'ati 'ala al-wujub idza qadara 'ala halatin minha wa salla bi halatin dunaha ba'da salatu malam yake cewa guda hudu daga cikin waɗannan to wajibi ne wajibi ne ka yi su a jere idan ka yi sallah kana da ikon da za ka yi wani sai ka tsallaka zuwa wani to sallaka ta ɓaci saboda haka yanzu mutumin da yake da ikon da zai iya yin sallah a zaune sai ya jingina ya sallah ba shi da sallah ina fatan mun gane ina fatan mun gane malam yake cewa wallati والثلاثة التي على الاستهباب هي أن يصلي العاجز على هذه الثلاثة المذكورة على جنبه الأيمن shine wanda ya zamanto cewa ba zai iya yin ba zai iya yi ba to ba zai iya yin waɗancan ba to sai ya tsalla a gefen sa na dama tun ma'alar aisar sannan akan na hagu tun ma'ala zaharihi sannan a bayansa fa in khala ba fi talatati lam tabtul salatuhu idan ya saba a cikin ukun nan lam tafkul salatu sallarsa ba ta ɓaci ba abin da malam yake nufi shine yanzu mutumin da zai iya yin sallah a dama sai ya sallah a hagu ko ya sallah a bayansa mana ya rigingine ya sallah to sallarsa tana nan sallarsa tana nan ina fatan mun gani malam ya ce wal istinadul ladhi tabtulu bihi salatul qahir wal istinadul ladhi tabtulu bihi salatul qadir ala tarkihi huwa alladhi yasqutu bi suqutihi malam ya ce dogaran da in mutum yayi sallarsa za ta ɓaci shine dogaran da inda wannan abin da ka dogara da shi zai faɗi kai ma za ka faɗi wa in kana la yasqutu bi suqutihi fa huwa makruh amma in idan abin ya faɗi shi ba zai faɗi ba to ya aikata abin da yake makruhi ya aikata abin da yake makruhi wanda ba a so yi hakan ba ina fatan mun gane saboda haka abin da yake so ya faɗa a nan gurin shine idan ka dogara cikakken dogaro to ba ka da sallah amma in dai ɗan sanawa kai to sallar ka tana ne ina fatan mun gane sallar ka tana ne malam ya ce wa amman nafilatu amma nafila fa yajuzu lil qadiri ala al qiyami an yusalliha jalisan wa lahu nisfu ajr al qa'im malikiya su ne suka kawo waɗancan abubuwan murattaba amma hadisin imran bin husayn lokacin da ya kamu da basa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa uku ya kama ya ce masa salli qa'ima kai sallah a tsaye fa'in lamtar saɓe fa ƙa'idan in ba za ka iya ba to kai sallah a zaune fa'in lamtar saɓe fa alajam in ba za ka iya ba kuma ka yi a gefe ina fatan mun gani so wannan shine abin da ya zo a hadisin imran bin hussein amma wannan ƙarin tafasil ɗin tafasil ne na mazhabar malikiya kuma su ma za su yi istinadi zuwa ga ƙa'idojin shari'a za su yi istinadi da ƙa'idojin shari'a saboda a shari'a duk abin da yake da mataki to ba za ka tafi zuwa ga wani matakin ba sai idan ka kasa na bayan shi ina fatan mun gani malam ya ce amma na fila shi ne wa amman na filatu fa ya juzo ya alƙadir an alƙiyami an yi salli a jalisan wala hunis ku ajiyar ƙayi amma na fila to ya halatta ga wanda yake da iko ya yi kawai sallar sa zaune kawai yanzu an gama sallar magarba ko an gama sallar isha za a yi shafa'i da wuce kawai kai zamanka Allahu akbar ba matsala amma kuma me matsala za a baka rabin lada haka ya zuwa cikin hadisi hadisi ne ingantacce cewa nafila za ka iya yi a zaune so kaga shari'a ma tana lura tana bambance tsakanin voluntary da kuma abin da yake dole kaga haka ya kamata kai ma kai a mu'amalarka da mutane duk abin da ba a maka ba in dai dama ba dole ba ne a yi maka to kaka damu ina fatan mun gane da yawa za ka samu yanzu wani yana jin haushin wani baya gaishe shi ko a ce yaron wani kalli yadda muke da baban shi amma ko gaishe da baya ladabi ne amma tambayar shi ne shin ya waje ba dama ya gaishe ka in ka yadda bai waje ba bai kamata ka damu ba wannan gaskiya ƙa'idoji ne na rayuwa wanda za su taimaka maka wajen samun sauƙin mu'amala da mutane duk mutumin da bai ma abu ba sai ka duba shi dole ne akwai wani da ya zo yana complain ɗin wasu yara suna gidan ankul ɗinsu amma baya ba su abinci ko kuma abincin da yake ba su ɗan kaɗan ne ba isa su sai na tambaye shi na ce mai a shari'a dama ya waje ba an kudin tsece da su ko bai waje ba ya yi shiru na ce to me amsa ya ce bai waje ba na ce to ai kaga shi kenan bai yi laifi ba kana zaune gidan an kudinka baya iya baka abinci dama Allah bai wadata mai ciyar da kai ba to idan ka ɗauki wannan sai ya zama ka samu sauƙi a rayuwarka duk wanda ya ƙi baka wani haƙƙi naka ko ya yi kwanaki bai buga maka waya ba sai ka kalla shin dama ya waje bai buga maka waya musiba ta sa maka bai maka jaji ba duk irin waɗannan abubuwa za su wake ma kuma nassoshin shari'a yadda suka zo akwai abu muhimmi mai mahimmancin gaske cewa mu dinga ɗaukar su muna daidaita su da mu'amalolinmu na yau da kullum wannan zai sa da izinin Allah subhanahu wataala da taimakonsa zai sa mu samu sauƙi a lamuranmu na yau da kullum malam ya ce waye juzu an yi da kulaha jalisan waya koma ba da zalik waye juzu an yi da kulaha jalisan waya koma ba da zalik ya halatta mutum ya fara sallar nafila a zaune sannan daga baya miƙe illa an yi da kulaha qa'iman wa yajlisu ba da zalik illa an yi da kulaha niyyatul qiyam fiha fa yamtani ujulusahu ba da zalik sai dai idan ya shiga a tsaye daga baya kuma ya zauna amma in ya shiga da niyyar ya tsaya tun daga farko har ƙarshe tunan kuma ba a so ya zauna mana da ya tashi ya kabbara ya yi niyyar zai yi har zuwa ƙarshe a tsaye to in ya zauna ba a so ya zauna amma dai zahiri ya halatta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam abu ɗaya ba abin malam ya ce fasulun rabewa ya ji buƙaba umar fi zimmati min salawat ya wajaba a rama mutum ya rama abin da yake kan shi na daga salloli mana idan akwai salloli a kanka to ya wajaba ka rama su wala ya hillu tafriqu fiha bai halatta mutum ya yi sakaci a wannan sallolin ba wa man salla kulla yawmin khamsata ayyamin falaysa bimufridin wa yaqbiha ala nahwi ma fatahu in kanat hadariyatan fadaha hadariyatan ina fatan mun gane malam yake cewa wa man salla kulla yawmin khamsata ayyamin falaysa bimufridin wa yaqdiha ala nahwi ma fatahu in kanat hadariyatan qadaha hadariya wa in kanat safariyatan qadaha safariyatan sawa'un kana hina al-qada'u fi safarin fi hadarin aw fi safarin malam ya ce duk wanda ya yi sallah ta kwana biyar to ba mai sakaci ba ne me yake nufi da wannan na'am me yake nufi da wannan baba to ya ce ba ba ba mai sakaci ba ne kamar ya na'am akwai mai wani bayanin na'am eh kace me a'a cewa yi wa man salla kulla yau mai hamsa ta ayyam alaysa wa fur duk wanda ya salla duk wanda ya salla kullun ta kwana biyar to alaysa wa fur kace me kafa to amma mutumin da ya rama sallar kwana biyar ya zama ba mai sakaci ba shi ne abin tambaya ko dai a na ra'ayin na
Thank you.
tofa baba ka ce me a wannan ai da lafiyar shi baba mahaukaci ai ba zai rama ba tun da akwai rufe alƙalamu an salasati
Thank you.
to to amma abin tambaye shi ne mutum har ya ba sallar kwana biyar shi ba ma wakaci ba shi ba a ce mara lafiya ba a ce kuma ba mai sakaci ba ina ga insha Allah wannan karatun za mu daga shi zuwa sati mai zuwa ka sa akwai tambayoyi in an kira sallah sai mu amsa abin da ya tsawo ɗaya daga tambayoyi Allah ya ba mu
ke na kasa ko
amma kuma gaba ɗaya ba sa yin sallah sai daga baya sai Allah ya fahimtar da su sai ga wasu suka yi wa'azi suka tuba da kuma suna kokari ya za su bai da abin da ke ba abin da ke kansu na fadarin duk da wajibi ne su yi to a nan da suka kai ramuwar sai yi a zahar na a zaki yi kuma ta ramuwa shi da asar da azari bai damuwa da haka nan suka yi azahar da asar magarba ya yi asibari ya zama sun yi sallah guda biyar a rana to har suke ta haka har suka biya abinci da shi da sadakar zuwa da
to ai matsalar shine falaisa bi mufridi bai yi sakaci ba na taɓa hawa motar wani balarabi a madina saurayi ya ce mun shekararsa uku yau rabansa da sallah amma yau ya dawo yau ya fara yin sallah amma shekarar shi uku bai yi sallah ba wallahi ka gani to amma inda matsalar take shi ne falaisa bi mufurin ɗin bai yi sakaci ba ai ba zai yi mutum ya bar sallah kwana biyar a ce laisa bi mufriti na kai mai bismillah mm a fatawan malikiya ne duk wanda aka yi duk wanda aka haɗa sallah ya zauna a masallaci sai ya sake sallah saboda bai amfani da rahusar da aka ba shi ba kuma ni ban sani ba gaskiya ai sai da aka gama sallah da ɗan jimawa ma aka fara aka fara ruwa ko ai muna tsakiyar karatun nan ne ruwan yasa to ban san ku ya aka yi har kuka zauna a masallacin har kuka haɗa sallah ba ban sani ba gaskiya yawwa a shi ya ce ruwa fa aka fara mu dai kaga jami'in ma ba mu samu na farkon ba na biyu muka samu kuma duk da haka mun yi mintuna da yawa mana karatu kafin a fara ba ko dai hadari ne a to ba a to ba dai magarba da isha kuka hada a ba hada su kuka yi ka ce kun yi magarba kuka yi isha daga baya yawwa ai haɗawa shi ne kana gamawa ka tada kama oke to ba kul masallaci ba ne ke nan saboda cikakken masallaci wanda ya cika sharɗa in ba masallaci tasha ne ko na kan hanya ba to kaga za a fara sallah ne daidai lokacin ta idan ya shiga zai zama akwai limami ratibi wanda za a yi sai dai kuma kila sallar ta ku sakon rawun ne ko to Allah wa alam akwai dai matsala gaskiya a zahiri dai gaskiya a fatawar wasu malaman masallaci wanda yake da limami ratibi su ne suke haɗa salloli ba kawai masallacin kan hanya ba in dai ban manta ba to amma ku in dai yau kun haɗa sallah to yana nuna masallacin ku ba bai da liman ratibi saboda tsakanin gama sallah zuwa sakowar ruwan sama ya fi minti ishirin ko akalla minti ashirin ko don kaga mu dai ba mu samu sallah ba bayan liman ya gama sallah muka zo muka yi sallah bayan mun gama sallah mun fi minti goma muna karatu sannan ruwa ya fara saukowa Allah ne mafi sani yanzu dai kawai tun da muna tare kada ka ware na'am now. In aka manta kabbarori a idi ba matsala ba a su da rafkanuwa ba matsala. Mun taɓa yi ma a Madina irin haka. muna sallah Sheikh Abdurrahman Ali bin Abdurrahman Huzaifi shi yake sallah a raka farko duka ya manta da su guda bakwai yana faruwa saboda sallar idi kun ga sau biyu take maimaituwa a shekara so za a iya samun matsala na'am kace me ya halatta mai sallar azahar ya bi mai la'asa ba matsala a wannan saboda siffar su ɗinci ba su da bambancin siffa so ya halatta mutum ya bi mai la'asa ba wani shan kai baya yawwa to wannan kuma lamarin lada ka san a sama ake yanke wannan hukunci amma dai sallarsa ta yi ka gane ko sallarsa ta yi cewa mai azahar zai iya bin mai la'asar magana kuma jinkirin da ya bai yi ta akan lokaci ba shi kuma wannan cajinsa daban ne za a duba a ga shin akwai dalilin da ya sa ko kuma babu dalili cajinsa daban ne amma dai muna magana ne akan ya halatta ko bai halatta ba kaga shine ya halatta ka fahimce ni alaikum assalam tafiya sujjada akwai hadisai biyu da suka zo akwai hadisan da suka zo kuma sun bambanta da juna kuma dukkansu akwai wasu malaman da suka inganta akwai malaman da suka raunana akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir idan ɗayan ku zai yi sujada to kada ya tafi kamar yadda raƙumi yake tafiya ya raƙumi yake tafiya da me yake fara zuwa da gaba yake tafiya ko daga baya na a gwiwa ai gwiwoyin shi guda hudu ne so in ka ce gwiwa ba za mu gane ba da ta baya yake tafiya ko da ta gaba dukun yi ci baki anya yana taba ganin raƙumi haka yayi sosai kuwa ai gaba shine hannu saboda haka nima abin da na gani haka ya yi ko ba haka ba ne da ya haka sai ya kalmashe na baya so kaga akwai ruwaya da ta zo ta ce fala ya buruk kama ya burukul ba'ir akwai ruwaya da ta zo ta ke nuna cewa wani ya ga a rukubatayni qabla yadayhi mana ya fara sa abin nan a gwiwoyinsa mana kafafuwansa kenan kafin hannayen shi akwai kuma ruwaya da ta zo aka san haka kowace ruwaya kuma akwai wanda ya inganta ta don haka ni na fi gamsuwa da mazhabar malamin mu lokacin da ya koyar da mu wannan hadisin a cikin sunanin tirmizi kusan shekaru ashirin da suka wuce dr ahmad muhammad ibrahim dr ahmad muhammad ibrahim bamba na biyu ke ya ce abin da ya fi shi ne ka raba kafa wataran ka tafi da gwiwa wataran kuma ka tafi da hannu saboda kowanne hadisin an samu saɓani wajen inganta shi da kuma raunana shi in kai aka fita daga saɓani wannan shi ne abin da malamai suka faɗa malam ka ce me na'am mutum ne ya je Mm. gaskiya ni dai na fi gamsuwa da cewa mai magarba ba zai fi mai isha ba ni abin da na fi gamsuwa kenan duk da akwai malaman da suka halatta amma gaskiya ni ban gamsu da wannan halaccin ba saboda mai saboda siffarsu ba ɗaya ba ce sannan za a samu matsala wajen gama sallah kaga idan na farko dai idan aka yi raka idan aka zo raka ta uku za ka yi tahiya shi kuma liman yana tsaye sannan idan ka gama tahiya za ka jira shi kaga sun bambanta ina fatan mun gane gaskiya akwai mushkila so zance mafi inganci shine mai magarba ba zai fi mai isha ba haka aka san haka daga cikin abin da ya ban mamaki wani da ya turo tambaya ina kyautata zaton ba a yi sati ba ya turo tambaya ina ga ba a yi sati ba wai wani ne ya zo ya tarar da wani yana sallar azahar shi kuma ƙasar zai saboda haka sai ya bi shi da ya raka abi suka yi tahiya sai shi mai kasarin sai ya sallama da ya sallama sai ya sake bin shi sai suka sai suka ƙara sarakawai biyun da shi a matsayin shi ya la'asar sai suka sake yin sallama tare ka mutane suna da mushkila ba wai tsabar son rahusa saboda saboda haka shi limamin yayi ya yi sallar azahar shi kuma mamun ya yi azahar da la'asar gaba ɗaya kuma ya bi limamin mai sallar azahar kaga wannan fikihun ba wani littafi da ya taɓa faɗan wannan ba wani littafi da ya faɗi wannan har waɗanda suka halatta ka yi raka'a biyu a bayan mai raka'a hudu yaya za ka yi zauna za ka yi ka jira za ka zauna ne ka jira shi idan kai biyun ya sallama to amma shi kawai majin yayi saboda haka yana gama suna gama tahiyar farko sai ya sallama sai ya sake kabara ya bi shi a matsayin la'asa ya kamata gaskiya mu gyara Allah ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari to mun so mu lallaba labulan shirin to ta ƙarshe ana tsayawa ne a tsakiya tsakiya saitin liman wannan shine sunna akwai rubutunmu za ka iya sacin ɗin shi a intanet a google ko a facebook daga ina sau yake farawa topic ɗinsa kenan insha Allah za a ga ƙarin bayani Allah ya ba mu da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu